أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له من رحمتنا أكاه هارون نبيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a insha Allah ta'ala kuma da muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin lamba mun fara karanta kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam mun ga kuma darussa daga cikin darussan da kuma dalilan da ya sa allah maɗaukakin sarki yake yawan ambatan wato kenan kisar annabi musa alaihi salatu wasalam saboda kisa ce da take cike da darussa masu yawa mun ga kuma maganganun malamai musamman al'imamu sha'arawi akan wato kenan a, dalilin da ya sa annabawa suka yawa a cikin 'yan bani isra'ila duk da cewa su da kansu suna tunkahon cewa allah maɗaukacin sarki ya fifita su ne akan sauran mutane da fahimtar da imam sha'arawa yake kawo cewa a'a matsala ce ta fi yawa a cikinsu shi yasa aka tura musu likitoci masu yawa domin a cikin halitta a duniya babu halittar da ta ba annabawa matsala sama da 'yan bani isra'ila babu kuma halittar da ta ba wa gaskiya a duniya matsala sama da 'yan bani isra'ila da haka yawaita annabawa cikinsu ba daraja ce ko ɗaukaka ta musamman ba a ana turawa ne gwargwadon wato kinan bukata da kuma wato kinan yanayin da ake ciki to sai muka ga inda Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa habna lahu min rahmatina sai muka bashi ashe wato kenan Musa alaihi salatu wassalam wata kyauta ta musamman ita wannan kyautan min rahmatina wato kenan daga wani abu na rahamar mu da kuma jin kanmu muka bashi a rahamar Allah madaukakin sarki ya bashi kyauta kyautar ce ta ce me akahu haruna nabiya wato dan uwansa haruna sai aka bashi shi ya zama wato kenan annabi ta tare da shi da ba a taɓa yin wani annabi wanda ya roƙa a ba annabci a wani mutum ba don ya taya shi ira sako sai annabi musa alaihi salatu wasalam kuma allah madaukakin sarki ya amsa masa wannan ya ba shi dan uwan nasa kamar yadda ke cewa arsil wa aki haruna wa aki haruna ko huwa asfahu minni lisanan dan uwana haruna ya fi ni baki ya fi ni wato kenan fasaha ya fi ni iya bayani don haka farisul humayi rir an yi ina son ka aika shi tare da ni shi ma wato kenan ya zama mai taimakawa ne a gefe na yana gaskata ne in na faɗa ya ce gaskiya ne inda aka buƙaci sharhi ko bayani to sai ya yi bayani a mutane don haka allah wadda kukin sarki ke cewa shi kenan an bashi don haka wannan ma rahama ce daga wurin allah wadda kukin sarki na farko a bashi bakin ya roƙar na biyu kuma ya roƙar ma an samu sa take a ce wannan mutumi ba annabi ba ne ba manzo ba ne lokaci ɗaya a dalilin addu'arka allah ya bashi annabci allah ya bashi manzanci to wannan yana daga cikin wadakinan rahama da Allah madaukakin sarki ga shi Musa alaihi salatu wassalam da kuma yan bani Isra'ila tunda zai taimaka wajen yin bayani har ma kuma da kibdawa da sauran al'ummar duniya baki daya to mu je mana واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
Allah madaukakin zarki ce wazkur Ismail ya Muhammad ka ambaci Is- Ismaila shi ma fil kitabi a cikin a cikin littafin Allah madaukakin zarki Ismail dan gidan Annabi Ibrahim kamar yadda riwaya da tafi shahara ta tabbatar duk da cewa akwai wata riwaya da take nuna cewa akwai wani Ismail din da aka yi dan gidan Hiskilu shi ne wanda Allah kuke sarki a aike shi wurin mutane suka ƙi karɓar saƙonsa suka kama shi suka danne shi suka feɗe masa fatar kansa iyaka gudun su badu suka ɗaye ta kuma Allah bai karɓi ransa ba Allah kuke sarki ce to yanzu me yake so a musu ya ce abin da nake bukata a yafe musu na musu afuwa aka ce an yafe musu shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa a dalilin wannan amma wannan ruwayan tana da ɗan rauni kaɗan wadda ta fi shahara ita ce cewa wa zukur fil kitabi ismail din nan ismaila ɗan gidan annabi ibrahim ake nufi ɗan uwan annabi ishaqa don haka Allah maɗaukakin sarki ce a ambice shi wato kinan a cikin littafi innahu domin cewa shi ismaila kana sadiqal wa'adi ya kasance mutum ne mai cika alkawari Allah maɗaukakin sarki ya yi shi mutum ne mai cika alkawari sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi shi rasulan nabiyan manzo ne kuma annabi ne to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ce ambace shi a cikin wannan littafi in an ce sadiq alwa'adi mai cika alkawari cika alkawari sifa ce ta annabawa sifa ce ta manzanni sifa ce ta salihai sannan saba alkawari kuma sifa ce ta munafukai sifa ce ta mutanen kirki ai mutanen da ba su da kirki sifa ce ta mutanen banza don haka Allah madaukakin sarki ya yabi masu si- cika alkawari har ya sa yana daga cikin abubuwan da suka sa aka dauki annabi Ismail a matsayin mai daraja Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi har ya ambace shi a cikin littafi kuma ya yabe shi da wannan sifa ne to saboda haka mu ci gaba haka mu ci gaba haka mu dan dakata kaɗan ya yi mu ci gaba da ɗan sauran gyaran ko? ok wadai da sauran ya shi ne ai a mun yi bayani cewa allah maɗaukaki sarki ya sifata annabi ismail da cewa shi sadiq alwa'adi ne ko? wasu mu dawo baya? to za mu fara daga farko kenan haka ne to bismillahir rahmanir rahim Allah bada bugi zarki cewa hamna da hum min rahmatina akahu haruna nabiyya Allah yace mun bawa annabi Musa alaihi salatu wassalam dan uwansa Haruna ya zama annabi wannan kuma min rahmatina daga cikin rahamar mu ne kun kawai bayani cewa a baya ba taba samun wani annabi ko manzo da aka aiko shi ya nemi wato kenan alfarmar annabci ko manzanci a dan uwansa ba in ba Musa alayhi salatu wasalam ba da haka Allah bada kuke sarki shirye da shi da wannan ya roka kuma Allah bada kuke sarki ya cika masa wato kenan a wannan burin nasa ya ba shi dan uwan nasa ya zama wato kenan annabi tattare da shi kuma ya zama manzo tare da shi sada cewa ake haru huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna ya fi ni wato kenan fasaha a wajen iya bayani don haka Allah arsilhu mai rayake shi tare da ni rid an yusaddiqni zai riga zama mai karfafawa zai na gaskata ni in na faɗi magana sai ce eh haka ne Allah ne ya aiko ni ya ce kaza kaza ce eh tabbas haka ne inda aka buƙaci bayani sai ya zo ya ma mutane bayani inda wata kasa fitarwa fili sai ya fitar ma mutane fili don haka sai ya zama shi musa alaihi salatu wasallam ya zama rahama a dan uwan nasa don bai masa kyashi ba ko ai da aka ce masa ya tafi zai iya tafiya shi shi kare duk abin da zai faru amma sai ce dan uwansa sannan hakan din sai zama rahama a su yan bani isra'ila sannan ya zama rahama a kibdawa ya zama kuma rahama a sauran al'umma gaba ɗaya har da mu da muke karanta tarihin su yanzu saboda haka Allah bada kuke sarki sai aike su tare suka tafi to yanzu to shi kenan mujin mala mu saki mai misali
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
Allah ba da kuka zarge ce wazkur Ismail ya Muhammad ka ambaci sunan Is- Ismaila fil kitabi a cikin wato kinan littafi shine alqur'ani saboda innahu kana sadiqal wa'ali shi ya kasance mai gaskiya ne a wajen cika alkawari ma'ana yana gaskata alkawari yana cika alkawari in ya dauka wa kana rasulan kuma ya kasance shi manzon Allah ne nabiyan kuma annabin Allah madaukakin sarki ne muka ce wannan shi ibar ismail din akwai maganganu guda biyu a kansa ɗaya tana da ƙarfi ɗaya kuma tana da ɗan rauni mai rauni ita ce wadda take cewa ismaila ɗan hiskilu shi ake magana a kansa ana kuma shi ma annabi ne wanda allah ya koshi gudun mutanensa bai fahimce shi ba daga cikin azabtar da shi da suka suka wa suka danne shi suka ɗaure shi suka feɗe fatar kansa iyaka inda gashi yake suka sake shi kuma Allah madaukakin sarki bai karbi kwanansa ba sannan Allah ya roki ya tambaye shi ya faɗi me yake so a yi musu ya ce shi kawai ya yafe musu kuma yana roƙon Allah ma ya yafe musu to wannan shi ne ake magana a kansa amma riwayar da ta fi karfi cewa a'a Isma'il da ya dan uwan annabi ishaqa ƴaƴan annabi ibrahim shine ake magana a kansa don haka shine sadiqal wa'adi shi da kuma rasulun nabiyan din da ake magana kuma mu yi bayani cewa cika alkawari kamar yadda malamai suka ce suka ce wai sifa ce ta annabawa cika alkawari sifa ce ta annabawa da kuma manzanni da salihan bayi da duk mutanen kirki duk inda mutanen kirki suke suna cika alkawari sannan saba alkawari kuma suka ce kuma ita kuma sifa ce wadda take a bas zargi sifa ce wadda take ta munafukai sifa ce ta wanda suke mutanen mutanen da ba su da kirki sifa ce ta mutane wanda yake wato kenan jigare jigare a cikin al'umma saboda haka kar mutum ya zama ya sifatu da wannan in mutum ya yi alkawari sai ya kokari ya cika to amma abin mamakin ɗan shi ne menene dalilin da yasa Allah ya ce annabi Isma'ila sadiqal wa'adi mai cika alkawari a cikin annabawa kaɗinsu da manzanni kaɗinsu akwai wanda baya cika alkawari babu kowa yana cika alkawari amma sai aka ware shi shi kadai aka ce sadiq alwa'adi shi din mai cika alkawari ne kaga idan za mu fassara ta zahiri sai mace ta Allah na bada mun zaki ce shi ne ke cika alkawari da aka sauran annabawa ba lalle ne suna cika alkawari ba ba haka yake nufi ba annabawa dukkan su masu cika alkawari ne haka kuma manzanni ba masu ba salihan bayi masu suna cika alkawari sai aka ce wai a cikin sifofi duk da kowa yana da shi amma wani yakan zama yakan fifita da wata siffa din a ciki da haka sai a siffata shi da shi sai zama yana da wani fifiko akwai wata maziya kasa da shi ke akwai wani special peculiarity wanda shi yake da shi akan wannan abin yanzu misali dumun nan ga mana dumun baka ke ne amma sai ya samu wani wace masa wani baki an bace sunan sace baki wai ba baki ba cikin mu kowa ba baki ne ko kuma a samu wani mutum a ce wasu audu gajere a to gajeru gajeru nawa ne yana ko audu dogogo eh yau ko malam mai hula to wai ba shi da hula yawa amma akwai kaji an ce wani kaza akwai wani dan maziya daban wanda yake da ita kari akan da sauran yan uwansa don haka Isma'il yana da wato kenan maziya kasa akan sauran annabawa a wajen wato kenan gaskata lamarin wato kenan alkawari in ya alkawari zai cika na farko wannan alkur'ani ya tabbatar da shi akwai kuma ruwayoyi da yawa a kansa wasu masu karfi wasu marasa karfi akwai ruwayoyi da suke cewa annabi isma'il za su yi alkawari da mutum mutum mahaɗa guri kaza karfe hudu zai je ya zauna karfe hudu ta yi biyar ta yi shida ta yi har dare ya yi har gari ya waye wata shidan ai wata hudun ta sake yi duk yana zanne na jiran mutum akwai masu cewa ya jira na kwana uku akwai masu cewa ya jira na shekara guda kaga hankali ba zai dauki wannan ba to amma dai ala ayi hali ruwayo da dama ingantattu sun tabbatar da cewa annabi isma'ila allah madaukakin sarki ya ba shi wato kenan wannan maziya din ta cika alkawari Allah madaukakin sarki ya yi shi baya tsabawa wato kira alkawari akan wannan akwai hadisi da malamai suke ruwaitowa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al'idatu dainu al'idatu dainu alkawari bashi ne idan kai alkawari a mutane to kaman bashi ne lalle lalle sai ka cika wannan duk da cewa hadisin yana da rauni amma in ka lura da ma'anar hadisin kamar tana da ma'ana in ka yi alkawari wato gidan ka cika akwai asar da yake cewa wa'ayil mu'min dainun ko kuma wajibun idan mumini ya yi alkawari ba shi ne a kansa lalle ko kuma al'amarin da ke wajibi a kansa sai ya cika kai kana mumini kayi alkawari a wani to ka cika wannan saboda rashin cikawar zai iya rage maka wato kenan sifa a cikin sifofin mutanen kirki kuma a ɗabi'un larabawa a wancan lokacin cika alkawari yana daga cikin abin da ke karrama mutum mutane ba su cika alkawari da kyauta da sauransu irin su hatimu da'i allah maɗaukaki sarki ya sa tarihinsu ya wanzu saboda cika alkawarinsu a cikin wato kenan rayuwa balarabe yana ga zai cika maka alkawari wato kenan zai kai shiga halin kakani kai don haka ma suka fitar daga cikin sifofi na kirki akwai abin da ake kira alwafa ko baka duniya zai cika maka alkawarin da yake tsakaninku da shi na amana zai yi ko kana nan ko baka nan daga cikin siffan kirki wanda balarabe ya dauka ana akwai abin da ake kira alwafa shine ya zama ya cika maka alkawarin da suke tsakaninku wato kenan sai ka ji a ce in ba dan alkawari da ke tsakanina da wani da wani ba da ba zan yi kaza ba to sau da haka akwai wannan amana da take tsakani da haka zai cika ta kana nan ba ka nan kana duniya ba ka duniya wato kenan da sauransu sau da haka sifa ce wanda take ta gari akan haka suke gina maganar da mai magana yake cewa mata kala hurrun lissahin hajjatin na'am yakdi hawal hurru lirra'ayi kadin idan mutum kana da kace ma mutum eh zan maka kaza to sai ka cika domin haka din wato kenan shi dabi'ar wato kenan abin nan da na cikakke dan dan halal kenan an kaje sun ce dan da suna da wato kenan dan halal wato kenan ga duk abin da yi zamin zai dauki wato kenan lamarin wannan abu mana ko da zai fosin wani danja ko wani wani abin to shi dai zai compensate wato kenan wannan akan wannan wani wani malami yake cewa iza qulta fi shay'in na'am fa atimmahu fa inna na'am daynun 'ala al-hurr wajib wa illa wa qul la tastari wa turi biha li an la yaqula an-nasu innaka kazib in dai kace eh a wani abu ko fatin mahoto ka cika kun yi magana kayi kaza ka ce eh zan yi ka yarda eh to ka cika wannan alkawarin fa inna na'am dainu alal hurr wajib dan in ka ce eh na aminta to bashi ne akan da dan halal kenan kuma al'amari ne da ke wajibi a kansa wa illa in kuma ka san ba za ka cika ba fa kulla ka ce a ba za ka cika ba ka ce a ba zan yi ba a ban dauka ba a kaza kaza kaza saboda me li Allah ya kula nasu inda ka kasi kar mutane su kuma gare shi ka ce za ka yi wato kenan kuma wato kenan baka cika ba akan wannan imamu na maliki ke cewa idan kai alkawari a mutum so da wannan hadisi da muka karanta wanda yake cewa idatul mu'min wajibun din nan ko idatul mu'min daynun din nan mun faɗa cewa ma'anarsa tana da kyau amma hadisin ba ruwaya sa bata samu cikakken inganci ba a gurin malaman hadisi amma duk da haka malamai sai ce kuji akan sa imam malik yana cewa idan kai ma mutum alkawari sai ya zama kuma daga baya sai kaga ba za ka iya cikawa ba to shikenan kana da yancin ka janye din amma kaga abin da wace yake nuna fa in wa illa menene fa inna na an dainu alal hurri wajib yadda larabawa suka dauka gini akan wancan amma imam mali yake cewa a'a idan kai alkawari zan baka dubu kaza ko zan baka miliyan kaza ko zan maka kaza baka bayar ba har ta bayyana baka ce ba za ka yi ba to shikenan in ka janye shikenan ba kana da wannan yancin ba za a ce sai ka biya ba mafaici wannan sai dai idan bashi ne kace zan biya maka bashi ana bin ka bashi naira dubu hamsin sai ce to shikenan idan na alkawari zan biya maka bashi sannan kuma akwai shaidu nan ma to yanzu dole sai ya biya abinda ake nufi anan shine idan na ce zan baka naira dubu goma ko dubu hamsin ko zan gina maka gida ko zan baka mota ko zan maka kaza to sai ban yi ba wannan alkawarin sai ya sa kai je kai wani abu daban to sai na ce na janye na fasa idan ka kai ni kotu kotu ta kira ni za ta iya tilasta min sai na biya wannan ko ba zan ba za ta tilasta min ba annan ne imam malik yake cewa kotu ba ta da hurumin ta tilasta min sai na baya tunda na yi niyya kuma ma na janye sai abin da haka amma ban shiga cikin halaye idan na mutanen kirki ba amma idan bashi ne idan bashi ne kace za ka biya mu yanzu kamar ya taka daga zimma ta ya koma zimmar wuyan ka kenan to sai baka biya ba sai kace ka fasa to sai na kai ka kotu yanzu malik ya ce shi yana ga lalle kotu ta tilasta ka sai ka biya musamman in lokacin da kama wannan alkawarin akwai mutane akai idan akwai mutane akai a wannan a wani lokacin wato kina sai ka biya haka imam imam ahmad bin hanbal abu hanifa imam abu hanifa da almajiransa irin su abu yusuf kai har kuma imam shafi'i da imam al-auza'i da sauransu sun tafi akan cewa wato kenan idan kai ma mutum alkawari ɗayan biyu ne ko na manfa'a ko kuma na al'ayani shaksiya manfa'a shine idan na ce shi kenan yanzu zan zo in taya ka tona rijiya ko zan zo in taya ka noman gona ko zan zo in taya ka mai wayarin ɗin gidanka ko zan maka wayarin ɗin gidanka da lantarki ko zan maka bayi a lambunka kaga wannan abin da yake manufa a lokacin da naje na wanka wannan aikin amfanin zan dawo abuna aiki ne wannan sannan ko kuma a'a al'ayan shakhsiya zan baka mota zan baka naira dubu zan baka gida wayannan ana kira su abubuwa ne da in na baka so in sun shiga hannunka ka ba za su dawo ba da haka wannan ba manufa a bace to idan na ce na janye alhali kuma wallan ya timmal qabdu karban hannu bai zo shigo ya shigo cikin hannu ba ma'ana da nace na je zan je na maka wayar din gidanka ko zan tauna maka rija ko zan je na maka bayi a lambunka ko zan je na maka wani aiki wanda yake na manfa'a kuma sai ban je na yi din ba sai nace na fasa har yanzu imam wato kenan abu hanifa suna ganin cewa in ka kai ni kara kotu kotu ba za ta tilasta mu ba haka ma kuma in abin da ne alkuri zan baka idan ban bayar ba wato kenan ba za a tilasta mu ba sai dai idan wato kenan yayi kusan wani damage mai yawa to kotu za ta yi la'akari akan wannan abu saboda ai kai ka sabbaba saboda baka cika alkawari ba amma duk a cikin waɗannan suka ce in dai ka yi alkawari za ka bayar ko ka yi alkawari za ka ba da wata manfa'a to daga cikin sifa irin ta annabawa da mutanen kirki shine ka cika shine kuma karinci kuma akan irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Isma'il duk da cewa malamai suka ce to akan da ya yabe shi a sidikul wa'adin ta ina ne za mu gane hakan nan sai ce annabi isma'ila alaihi salatu wasalam sadiqul wa'adi ne na farko kamar yadda muka faɗa in an yi alkawari da shi yana cikawa na biyu ta yadda ya samu maziya akan mutsauran annabawa akan wannan shine idan na maka alkawari zan cika maka kaza sai na cika ai wannan alkawari ne wanda yake ni na yi shi kuma ni na cika to shi yana cika alkawarin da ba shi ya yi ba kuma koda ya shafi rayuwarsa don haka shi yasa da babansa ya ce masa ni na gani ina menene inni arafil manami anni azbahuka fanzu ma za ta rako na ganni a mafarki ina yanka ka ka je kai nazari menene kake gani akan wannan outright da ce ya abatif almatu umar ka je ka yi abin da aka umarce ka sace jirin insha Allah min sabirina in Allah da zaka same ni a cikin masu hakuri ba ya alkawari kenan ba na farko ya gaskata abin da babansa ya zo da shi sai malamai suke cewa kai tun wannan lamari ma tukuna shi yanzu tsabar miƙa wuyarsa na farko ba ma akan abu ba ne ba akan wato kenan mafarki ne mafarki kuma bayi da tabbas in ba na annabawa ba mafarki na annabawa shi ne tabbas to duk da cewa annabi ibrahim annabi ne ina ma ban a ce shi ne ya ga mafarkin shi ismail a ce shi ne ya yi mafarkin ya ga cewa babansa yana yanka shi ai ya kusa da reality ko amma kuma ba shi ya gani ba wani ne ya gani masa a hakan kuma shi ake yanka kuma ya ce a yanka shi sannan na biyun kuma shi ɗin kansa wanda ya ganin ba wahayi aka masa ba a mafarki ne ya gani yet ibrahim menene sunansa ismail alayhi salatu wasalam ya yarda kuma kamar annabi ibrahim da ya zo ya same shi ya ce masa ya abati ayin menene ya bane inni ara fil manami anni azbahuka din nan da ya faɗa masa kamar wato kenan yana ga akwai ishar cewa annabi ibrahim yana kar rana da yace masa zo zan yanka ka haka Allah ya ce ya samu wato kenan tusu da abin abin da shi yasa ya fara jiyar da shi gafa abin da ka gani me kake gani mun bance wannan gafa abin da na gani a cikin mafarki me kake gani sai ya ba masara kama zara ka je kai kenan yana son na farko alkawarin ne zai da'a iyayensa yanzu a nan ya cika ta na biyu kuma bai kunyata na kuma na biyu alkawarin da yawa Allah madaukakin sarki ya cika shi sannan na uku shine da ya ce masa ta tajidi ne insha Allah min sabirina ran da ta zo ta kasan babu abin da yafi wato kenan wahal da kwakwalwa kaman a ce za a yi maka abu wanda yake mummuna a faɗa maka amma ba gobe ba ba sai gata za a yi in yanzu ne daga fada za ka iya ba da kai a ji a yi wannan ta mutu amma aka ce fa abba ka gab za ka yi tunani da yawa tunani zai zo to yanzu ni an yi kaza to yanzu ni an yi kaza to yanzu ni an yi kaza har matsala sai ta zo ta shiga tsakani haka ne amma shi gab din da aka bashi ran da ya zo Allah madaukakin sarki ya kaddara Ibrahim ya kirawo shi ya kawo shi zo kwantar da shi bai mika bai canja ra'ayi ba sadaka da shi annabi ibrahim da shi din aslama sai suka sallama suka mika wuyarsu ga allah madaukakin sarki don haka wannan cika alkawari da ya yi allah madaukakin sarki ce masa shi sadiqal wa'adi wata kiran wa'adin ba ma na shi wanda ya yi ba ba wai ya alkawari a mutum ne ya ce zan maka kaza kuma ya cika alkawari ba a'a alkawari ne na allah madaukakin sarki wanda aka gane masa gane masa akai kuma mata mabargi aka gane masa ba ma jibril ne ya zo ya ce ba amma duk da haka ya yi da kuma ya mutu ya kuma ya cika alkawari don haka shi sa Allah madaukakin sarki ya ce masa innahu kana sadiqal wadi kuma sai Allah madaukakin sarki ya karrama shi a dalilin wannan ya ce wa kana rasulan go ya kasance shi manzo ne kaga Allah madaukakin sarki sai ya bashi manzanci sai ya bashi manzanci sannan nabiyan kuma ya bashi kuma wato kenan annabci ma'ana aka bashi annabci sannan sai aka bashi wato kenan manzanci malaman tafsiri suka ce sau da yawa abin da yake wahal da mutane jayayya akan kaddarar ubangiji kaddarar ubangiji idan ka dauke ta da sauki ka sallama Allah madaukakin sarki zai maka sakamako kuma da gaggawa idan ka zama kana shakka kana didanta la'alla abin da zai zo maka na natija wato kenan zai zama yayi jinkiri zai jinkiri saboda haka daga cikin abin da aka sa mana a cikin shiga cikin imanin mu akwai imani da kaddara idan Allah madaukakin sarki ya kaddara abu sai mu imani da shi mu yadda da shi wato kenan akan haka daga cikin abin da ya bawa annabi na abubakar siddiqanci akwai gaggauta gaskatawa da yaqini dan haka shi ma wato kenan Isma'il yana da wannan sifa din saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce masa sadiqal wa'adi wa kana rasulan nabiyyan ba to mu je
وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
Allah madaukaki sarki ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati ya kasance yana umartar iyalansa wato kenan da sallah da su tsaye da sallah yana umartar iyalansa iyalansa sune wa matansa da ƴaƴansa haka ne da kuma wanda suke karkashin wato kinan custodianship nasa to ya annabi Ismail ya kasance yana umurtar su yana umurtar su wato kinan da sallah wasu malamai suka ce haka ake nufi da wannan duk da wasu malamai suna cewa iyalansa a nan abin da ake nufi al'ummarsa a matsayin sa na annabi kuma manzo al'ummarsa ita ce ake nufi da abin da don haka a cikin musab na abdullahi dan mas'ud idan ya zo karanta wannan aya shine cewa kana ya abu ahalahu jurhum wa auladahu bis salati ya kasance yana umurtan wato kenan iyalansa jurhum su ai jurhum kabilar su a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya kawo na na hajara ya ajiye ta a ɗakin ka'aba a gurbin ɗakin ka'aba da ita da ɗanta shi wannan ismailin da muke magana ai babu kowa a gurin ya ce inni askanta min zirati bi wajin gara bi zari amma dai inda bai tukal haram ko yawwa inda bai tukal muharram ko yawwa to da ya zo ya tsaye da shi a wannan gurin aka ga babu kowa bayan an samu ruwan zanzan wasu kabilar larabawa suka zo sai suka zauna a gurin tare da ita wannan bayar Allah wannan kabila ita ake kira ta jurhum daga baya daga maka ya zama gari kamar yadda daga baya zo ya ce rabbi ji alhazal balada da kuma da bai zama bai ce rabbi ji alhaza balada yanzu da zai samu ya zama gari sai ce rabbi ji alhazal balada to yanzu kun ga guri ya zama gari to wannan mutane sai aka mai da annabi isma'il saboda shi sadiq alwa'adi ne aka mai da shi manzo da annabi aka bashi annabi aka ce kira wannan mutanen to abdullahi qira'an abinda abdullahi ko riwaya abdullahi dan mas'ud sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa kana ya'muru alahu al-jurhum wa auladuhu bis salati wa zakati saboda kai na mutta amma dai jamhur na masu karatun alqur'ani kaf wanda riwaya shaza irin ta abdullahi dan maso shi ne wa kana ya'muru ahlahu bis salati ahlahu kuma sune wato kenan iyalansa wallahu ta'ala ala abin la'akari an shi ne to me yasa aka ce yana umurta iyalansa da sallah akwai annabi ko manzon da baya umurta iyalansa da sallah babu duk suna umurtar iyalansu da sallah suna umurtar iyalansu da zakka to nan makamancin sai aka ce akwai wata maziya kasa da Ismail alaihi salatu wasalam yake da ita dangane da kula da sallar iyalansa wala Allah kari akan wanda sauran annabawa da manzanni wato kenan suke da shi don haka sai Allah ya fitar da ita fili alaihi ce kana yamru alahu bis salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yayi albarka a mutumin da ya tashi da daddare alwala ya sallah bayan ya gama duk roƙonsa na Allah madaukakin sarki sai ya zo samu iyalinsa tana kwance sai ce ita ma ta tashi ta yi sallah da ta kasa tashi sai je jika hannunsa da ruwa ba tare da tashi hankali da fita ya zana shafa wata fuskar da yana ta wajen har yadda fitar mata da baccin nata ya umarce ta ita ma sai ta tashi ta yi raka'a biyu ko kuma sama da raka'a biyu wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama sannan sai sake cewa Allah ya rahama a matar da ta tashi da daddare ta sallah mijinta yana nan akan gado yana jamge ta zo ta tashe shi yana hancin likar ta dame shi ta je ta ɗan shafa ruwa hannun ta ya ɗage sanyi ta zo tana shafa shi a hankali bayan da zai ta da fituna ba har ta cire masa baccin a idansa ta ce masa kuma kai kowa na tsaye na sallah kai kana kwance eh sau da shi ma ya tashi sai ya je sallah to wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukaki sarki ya mata rahama saboda haka wato kinar addu'ar annabi sallallahu alaihi tun daga wancan lokacin har ya zuwa yau dinnan tana nan tana aiki a namijin da ya yi hakan nan don haka za mu ba da assignment yau eh practical ko yawa aka ce mai aiki da sunna ko da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa yau ya tashi ya yi sallah ya kuwata da iyalinsa duk matan da suke da su ma su tashi su yi sallah su ta abin da ɗin iyalinsu kuma zan sa 'yan agaji goyon Allah ya kai musu zo su ɗauki alkalami da biro duk wanda bai yi ba su rubuta sunansa eh aka kuma matar da bata yi ita ba yan agaji mata su gobe da bata tashi ta yi sallah ta tada mijinta ba yan agaji mata za su rubuta sunanta su kawo da jama'a haka yayi gwagware kuma zan za yan darul hadis ko sun na da da bulala suke shi yasa ba ta sami to yana da kyau ala ayi halin mu su fita da irin wannan sifar musamman a wannan lokacin namu kun ga yanzu amerika ta shigo najeriya da niyan yakar addinin musulunci kuma ta haɗu da wawaye daga cikin mutanen nigeria ta lakana musu abin da za su yi sannan kuma suka aikata suka tashi suka je har amerika su jawo ta ta zo nigeria da niyan ta yaki musulmi saboda musulmi suna yake shi kiristoci a faɗinsu wanda kuma dalili ne suke nema kuma sun samu dalili da suka zo su maimakon su tafi guri kiristoci sai suka zai a kasashen musulmi kuma daga ran da kururuta daga ran da amerika ta shigo nigeria har ya zuwa yau din nan rate of crime a nigeria nan musamman arewacin nigeria nan karuwa yake kuma da wa ake amfani da mu yan uwanmu ko da mu yan uwanmu wa jirmun jarrahu sufaha uqawma wawayen mutane su ne za a yi amfani da su su jawo laifin a ji ba su wani abu a dora musu yadda za su yi su zo su yi kuma mu ne yan uwanmu za a tallata duniya suke yin wannan abun da haka kuma wannan za a yi amfani da shi wajen halaka mu zama a arewacin najeriya wallahi tallahi in ba allah ne madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin mu ba duk inda kake gana zamanin zaman lafiya wallahi sai ya gagare ka sai ya gagare ku guje ku tambayi mutanen sudan abin da ya faru da su abin da ya faru da su bayan an zo an datsa sudan din an ba a nan bangaren musulmi su da aka hana su wata kenan saka to saboda haka abin da wata kenan yanzu yake nema ya fuskance mu don haka za mu yi amfani da formular annabi isma'il mu tashi mu tafi da daddare an ce annabi isma'il yakan tashi da daddare ya tashi iyalansa da daddare su yi sallah su roƙi Allah da kuki sarki ko ya zama wannan sifa ce ta mutanen kirki mutanen wanda Allah yake so kuma yake yaba don haka sai ga shayi bai ya bada bayani don haka mu mai da shi musamman a cikin wannan watan da kuma bayan wannan watan mu kai kuka mu zuwa ga Allah da kuki sarki kowa daga cikin mai ɗauka ma kansa zai yi irin wannan tsakaninsa da Allah saboda matsalar da ta tunkare mu mu yi addu'a daga 'yan Najeriya talakawanmu da shugabanninmu da 'yan waje tun daga amurka har zuwa sauran kasashe duk wanda yake da hannu a cikin takura ma al'ummar musulmi da addinin musulunci a arewacin Najeriya mita wasu ne da maganar annabi sallallahu da yake cewa Allahumma man waliya amara min ummati fa shakka alaihim aw fa shaddada alaihim Allah mashdud alaihim Allah duk wanda aka ba shi shugabancin lamarin al'ummar mutane na ya takura musu Allah ka takura masa to mu ta- addu'a mu kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki a daidai wannan gabar Allah madaukakin sarki wanda duk yake da hannu a ciki kowaye shi ka'inan mankana yi dalilin da za a sa musulmi ana ta kashe mu muna ji muna gani babu yadda muka yi ba dabara kuma an mai da mu mu ne masu laifin kuma mu ne za a hukunta akan wannan kuma amfani ne kawai ake da wawaye daga cikinmu to Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da maki da kansa ya mayar masa da kai duk lokacin da suka tsara wani plan against musulmai ko musulunci Allah ya ninka shi ya mayar musu kansu saboda haka shi yasa muka ce za mu sa yan agaji gobe su rubuta mana wanda duk wanda bai yi ba to da ka wanda ya zama kawai ba zama kawai ɗabi'ar a gare mu don wallahi abin yana tafiya ba san inda zai tsaya ba ba san inda zai tsaya ba muna ji muna gani a hakan kuma so ake yi a ba mu ba da kofar da za a ci gaba da irin wannan mulkin babu bayani babu komai sai dai kawai mu ta tafiya a haka ai ta kashe mu ai mana abin da aka dama a tirsasa mana addinin mu a walakanta mu ko to Allah madaukakin sarki ya sauka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kana ya amuru ahalu bi salati ko wa zakati Isma'il alayhi salatu wasallam ya kasance yana umurtar iyalansa da sai da sallah musamman da daddare da kuma zakka wa kana inda rabbihi mardiyan ya kasance kuma shi yardaje ne a gurin wato kenan ai radin kenan Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi Allah maɗaukakin sarki ya wato kenan bashi yarda irin tasa to waje malam واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا Allah madaukakin sarki ce uzkur fil kitabi Idris ya Muhammad ka ambaci Idrisa a cikin wannan littafi na Alqur'ani a cikin wannan littafi ne ma ce menene kullun eh, eh, nuqussu alayka min anba'i rusuli ko Eh, ma nusabbitu bihi fuadaka duk inda aka kawo mana kissan annabi ko manzo zan a karfafa mana wata kenan zukatan mu yanzu an ce an bata mana a cikin wannan littafi na shine wata kenan Idrisa alaihi salam idrisa wasu suka ce sunansa asali a kanuk don haka idrisa ya samu idrisa ne saboda yawan darasi yawan karatu yana karatu kama a ce malam mai karatu shine mana idrisa ya derivative ne daga wato kenan kasratin dars yawan wato kenan karatu wallahu ta'ala ala amma shi zahirin alkurani abu da ya kira shi da suna idrisa don haka shi da sunan da ya fi dacewa da shi wancan mai yiwa daga cikin irin kamar yadda wasu suke ca baban annabi ibrahim ba azara ba ne wani mutum ne daban amma zahirin qur'ani abin da ya ce mai azara saboda yanzu wannan shi ma zahirin qur'ani abin da ya ce mai idrisa saboda ka shi ya fi kusa da wato kenan zama daidai tunda shi ne bayyana wato kenan a cikin alqur'ani idrisa akwai kisosi da suke tattare da lamarinsa cikin wasu wanda suke mafi yawansu wato kiran isra'iliya ne kamar wanda suke cewa shine awwalu man qatta kitabatan bil yadi shine farkon mutumin da ya rubutu farkon mutumin tunda aka yi duniyar nan babu mutumin da ya taba rubuta wani abu sai annabi idrisa shine number one kamar riwayar da take nuna cewa shi din nan shine farkon wanda ya fara budewa ilimin taurari kuma suka ce shine awwal man qata siyaba shine farkon wanda ya dinka tuba da duk mutane suna yawo da warki ne duk inda za su je su wa fara ta- dinka tufa tela na farko shine Idrisa alaihi salatu wassalam to akwai mun maganganu da yawa irin su wannan a kansa amma wasu za su ga cewa ibn jarir a tabari a cikin tafsirinsa ya kawo ya kawo su ko kuma wasu littattafai wanda suke na manya-manya magabata amma kuma za a ga ana jingina wata yawanci ruwayan da an abla dan abbas amma mafi yawansu sun fi fitowa ne daga gurin ka'abul ahbar da kuma wahab ibn munabbih to wayannan kuma su da yake suna da ilimin kiristoci da yahudawa yawanci suna ɗaukowa wa'annan kisosin da dacen suke suke kawo su su kuma malamai sai su ɗauka sai su rubuta su don su ayyada wani abu ba lalle ne suna da inganci ba mun bai ci wannan so daga wannan maganganu su da ake kira su al-isra'iliyat tarihi na addini da aka samu daga gurin yahudu da nasara a cikin littattafinsu na addini na baya mu'amala ba mu musulmi da irin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan suka dauki suka ba, ba da wani labari sai muka dauki labarin nan sai muka ga ya dace da abin da ya zo a cikin alkur'ani to sai mu gaskata na mataki na biyu idan muka dauka muka ga cewa ya saba ma alkur'ani ko ya saba ma hadisi sai mu ajiye mataki na uku shine abinda qur'ani bai ce gaskiya bane ko bai karyata ba hadisi bai ce gaskiya bane ko bai ce karyata ya bai ce karya ba to wannan su ma sai mu tsaya a matsayi na tsakiya abinda zamu yi amfani da shi sai mu amfani da shi abinda zamu ajiye shi sai mu ajiye shi mun bai ce wannan to wayannan kissosi da suke zo akan annabi Idrisa yawancin su suna daga cikin wayannan abubuwa yanzu an ce shine farkon wanda ya fara rubutu babu ta'ayidi a cikin alkur'ani cewa hakan din ne babu kuma korewa a cikin alkur'ani cewa ba hakan bane ko shine fara dinka riga tela number one babu wani aya ko hadisai da muke cikaro da su wanda suka ce eh haka ne ko kuma da suka ce a ba haka bane da sun kawo mana wani daban sai mu ce to za mu gani abin saboda haka suna nan a matsayin wato kenan a abin da muka zuwa wasu ido kawai yayi ta yi haka ne ta yi kuma wato kenan ba hakan nan bane to Allah madaukaki sarki ce ambaci annabi Idrisa a cikin littafi innahu kana siddiqa shi ma ya kasance siddiq mun riga mun bayani akan ma'anan siddiqo shine mai yawan gaskatawa ba ma mai yawan gaskatawa ba wanda kawai baya shakka duk labarin da ya zo daga gurin Allah ko daga gurin annabin Allah baya ma shakka wato kina kansa ko ya fahimce shi ko bai fahimce shi ba kamar da sayyidina Abubakar sayyidina bakar ya ce mutanen makka da suka suka ci kaga mutumin naka jiya ya zo na share mana ita jiya ya ce wai an kai shi wai wai an kai shi har baitul miqdas wai daga baitul miqdas wai aka kai shi sama ta daya daga nan ma aka wuce da shi sama ta bakwai to yanzu a tusaddiqu fi ma yaqul yanzu wannan abin da ke faɗa kai abubakar din kai da kake cewa gaskiya ke faɗa za ka yi da wannan sai ce in kana kana hu bakar sadaka in dai shi ne ya faɗa to ya faɗi gaskiya to sai aka bashi lakabin wato kenan siddiq to annabi isma'il yana da irin wannan kenan ɗabi'ar don haka qur'ani ya tabbatar da cewa innahu kana siddiqan sannan kuma tabbatar da cewa wato kenan shi nabiyan annabi ne na Allah madaukakin sarki to mu je mu ji ورفعناه مكانا عليا
Allah madaukakin sarki ce rafa'nahu kuma wato kenan wawul istimna ne wato kenan Allah madaukakin sarki kuma sai muka ɗaukaka shi muka ɗaukaka shi wani irin ɗaukakawa Allah ba da kuci sarki sai irin ɗaukakawa da ya musa zuwa makanin wani guri aliyan wanda yake maɗaukaki anan malamai sun kasu kashi biyu wasu suka ce ma'ana Allah ba da kuci sarki ya ɗaukaka darajarsa saboda kasancewarsa siddiki wasu suka ce a'a an ɗaga shi har sama ne ma don haka yana nan a sama hadisi yana so ya karfafi wannan hadisai isra'i suna akwai da suke nuna cewa annabi sassa ya hadu da idrisa a sama ta hudu saboda haka in an ce hakan din ne ma ya yi in kuma an ce allah madaukakin sarki ya daga darajarsa da kimarsa da mutuncinsa shi ma ya yi don haka da aka tambayi wani malami a cikin magabata sai ya ce to in ka ce an daga shi zuwa sama ne zai iya yiwa hakan din in kuma ka ce an daga kimarsa ne zai iya yiwa haka ne ta kowane gefe idrisa alaihi salatu salam allah ba da sarki ya daga shi ya kuma wato kenan shiga zuwa ga matsayi wanda yake aliyan wato kenan madaukaki amma me ya kawo haka kasantuwarsa siddika wannan sadaka din ko siddika din ita ce ta bashi wannan darajar ya kai matsayin annabi ya kai matsayin manzo allah ba sarki ya ɗaukaka shi wato kenan zuwa ga wato kenan matsayi mai ɗaukaka to mu ji mala أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن كروا سجدا وبكيا
Allah madaukake zarke ce ulaiikal lazina an'ama Allahu alaihim wayannan sune wanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima allazina an'ama Allahu alaihim wayanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima wato kenan ya yafa shi ya kawo shi da lafazi amma kuma wanda wanda yake nuna cewa su ne aka musu amma kuma ma'ana shine suna cikin wanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima amma faro tun daga kan kissar zakariya alaihi salatu wasalam muka zo kan kisar na na maryamu muka zo kan kisar annabi ibrahim muka zo kan annabi musa muka zo kan annabi isma'ila muka zo kan yanzu annabi idrisa kaga wa'annan dukkan su ba wato kenan gwaraza ne Allah madaukakin sarki sai ya amfani da wannan kalma ce ula'ika wa'annan mutanen da kuke ganin su sune allazina anama Allahu alaihim wayanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima ta sa ta musamman kenan yanzu ashe babu laifi mu tsaya mu karanci larewar wayannan mutanen dan mai koyi da su malamai suka ce fa tashabbahu illam takunu mislahu ku kamanta ko da ba ku zama kamar su ba eh mu dauki sifofi daga cikin sifofin su da Allah ya yaba mu kwatanta ba za mu iya kaiwa kamar su ba ko yau ai gyara ba zai kaman kashi ba yauwa amma dai ai gyara a kan kashin ake dora shi su tafi tare ko yauwa su da in ka zo ka sai kaya to da Allah da yi mai gyara ba aka ɗaya gyara za a zuma ka abu sai da ainihin kayan da ka sayan da gyaran duk za su tafi tare guri daya to yanzu idan su mutanen kirki ne da ɗabi'unsu sai mu ma muka zo muka kwatanta mu ne gyaran to sai mu haɗu da su kashin sai mu tafi inda suka tafi ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce mu tsaya kowa ya kansa nazari ya gani a cikin sifofin wa'annan mutanen wani ne zan ɗauka ne ma na gwada akalla ka dauki guda daya in baka ɗaya su duka gaba ɗaya ba yawon to saboda haka ce suna daga cikin wannan allah mara kuyi tarki ya musu ni'ima don haka ni'imar za ta iya shafan ka idan kana tare da mutanen kirki kirki zai iya shafan ka in kana tare da mutanen banza banza zai iya shafan ka ko kuma ma yanzu maimakon mutanen da muka yi zamani da su 'yan zamanin na namu wadda suke ba abin nan ba me yasa wa'annan wanda alkur'ani ya ambace su ya yabe su me yasa su ba za mu koyi da su ba ba kuma su ne suke da tabbas ko su ne suke da tabbas duk wani malami da ka kama inda irin mu ne na zamanin mu ne na bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma akan abin da yake akas na annabi in malamai sun koyar da mu abin da annabi ya ce shikenan dama ko bi hawa ni'imat amma duk inda an zama wani abin da ba sabo ba irin wannan ba to fa mu dawo kan wa'annan mu dauke dauke su wato kenan shine fi mana wato kenan rufar asiri ko minan nabi ina cikin annabawa kaga min littabi'iyya cewa ashe ba su su kadai ne annabawa ba ba su su kadai ne alladina an'ama Allah alaihim ba wannan da kawai an yi sample ne aka yi maka wato kenan tsakure ne aka yi yawa min zuriyati adam cikin zuriyar annabi adam inda ai annabi adam shine mutum na farko a ban kasa ko yau duka wa'anda suna cikin wato kenan zuriyar annabi adam ko da ke an ma zuriya sa ne ko haka mu majikokin annabawa ne ko ba ka ba yawa kowa a cikin manan jikan in dai ka gaba a shekan annabi ba wala ba a ci gaba da tafiya bane saboda ka ni ma jika annabi ne kai ma haka eh haka ne kai ma haka ko ke ma kuma haka kowa za mu kai zuwa kan annabi adam to saboda ka wanda daga cikin wanda aka musu ni'ima cikin wata kiran zuriyar annabi adam wai ma haballa ma amin da kuma daga cikin waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu tare da annabi nuhu kenan bayan annabi adam sai annabi nuhu amma idrisa ya zo kafin annabi nuhu ya zo kafin annabi nuhu an ba shi littattafai wanda ya karatu da su amma kuma wato kenan annabci manzanci manzanci sai akan annabi nuhu don haka da aka ce can baya wa zaɓar fi kitabi idris aka ce innahu kana siddiqan nabiyyan ba ce rasulan ba ba ce wa kana rasulan nabiyyan ba saboda shi ba manzo bane amma annabi ne kuma siddiqi ne yau to saboda daga cikin waɗanda muka ɗauka wato kenan tare da annabi nuhu haka ne wa min zuriyati ibrahim sannan kuma wanda muka musu ni'ima cikin zuriyar annabi ibrahima alaihi salatu wasalam kenan bayan annabi nuhu har ya zuwa wato kenan annabi ibrahim da sauransu sannan kuma wa isra'il da zuriyar annabi isra'il wani annabi isra'il yaqubu alaihi salatu wassalam haka ne wa mimman kadina sannan kuma daga cikin wanda muka shiryar da su wacce ta baina muka zabe su suwa kenan zuriyar isma'ila za mu manta da zuriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai iya ɗauka kowa cikin mutanen duniyar nan wanda allah ya shiryar da shi kuma ya zabe shi yawwa don allah wadda sarki kamar yadda hadisi ya nuna shi ne yakan zaɓi mutane a cikin mutanen su wanda su zama fitilla a cikin mutane wani kuma har duniya ta nade sai kaga Allah ya zaɓi wani a ciki kamar yadda zaɓi Imam Bukhari ya ba shi basira da ilimi ya zama fitilla ga al'umma haka ka zaɓi su Imam Tirmidhi su Abu Dawud su Ibn Majah su Imam Malik da sauransu haka malaman da suka biyo bayan su gwargwadon wato kenan mutanen da ake so ka haskaka sai Allah madaukaki suke baka ilimi da imani da abin gwargwadon nasu yawa to hakan nan Allah madaukakin sarki ya zaɓi wa'ansu mutane a cikin wa'ansu mutane to daga su su ma suna da cikin wanda muka yi musu wato kenan ni'ima in ji Allah madaukakin sarki wa'annan mutane wanda muka zaɓe su Allah ka samu mana cikin zaɓaɓɓu idza tutala alaihim ayatul rahman duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki mai rahama aka karanta ayoyi na Allah madaukakin sarki mai rahama karro sujjada sukan faɗi ne wato kenan suna sujjada wa kiyan suna wato kenan kuka suna kuka kenan wato duk lokacin da aka ce ga aya ba sa iya tsallaka ta ba sa iya tsallaka ta an yi riwaya cewa duk da zafin rai da hancini na sayyidina umar da rashin karɓar reni yana kalifa yana kalifa uyayyata bin hisin ya zo cikin madina sai ya nemi hirro bin hubaishin a matsayin dan uwansa shi kuma malami mahaddacin alkur'ani wanda sayyidina umar yake jawo shi a jiki sune yan majalisarsa ya ce ka kai da gurin kalifa ana da magana da shi ya je magana aka ce ya zo mana ba matsala daga shigowarsa sai ɗirga kuka ya ce ya kai ɗan kaɗan baka mana adalci kenan me yake zalunci baka ba mu kyautar da ya kamata a ce ka ba mu haƙƙinmu baka ba mu haƙƙinsu ba a ba su saboda haka sai na'ur hankalin sai ya tashi ya yunkura zai zo ya taushe shi sai wannan hirrumin ne ubishin sai ya ce masa ya amiral mu'minina inna allaha ta'ala ya qul kuzil afwa wa amir bil urfi wa arid anil jahili wa inna hadha la min al jahili yace ya ka amir sarki mu'mine Allah madaukakin sarki yana cewa kai riko da ramani kai umarni da alheri kuma in jahili ya zo ya maka abu kai da kai kai kaman baka gani ba mai ruwa ya ce sai na umar ya koma ya zauna sai ya ce wa kana wa kafan illa kitabin lahi shi kuma mai tsayawa ne nan ga littafin Allah duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa inda ya ji ayar alƙur'ani a nan zai tsaya duk wannan zuciya tasa da haushin nasa da fishin nasa duk sai ya haɗe su a wannan lokacin to saboda haka in an karanta ayar Allah ba sa iya tsallakawa to haka ya kamata mu mamu abin da musifa wata da cewa yanzu aka ce mana ga alkur'ani ba za mu iya tsallaka shi ba mu bari mu haƙura wata kidan shi fi mana alkhairi sai mu shiga cikin wa'ancan mutanen da yanzu kaga Allah bada fitin sarki ya faɗi sunan su za ta dala alaihi ma'at rahman karru sujadan sai su faɗi sujada karru sujadan zai iya yawa su faɗi su sa goshin su wato kenan a gaba a ƙasa su roki Allah bada fitin sarki ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta alkur'ani yakan faɗi ya sujjada akwai gurare da yawa da ya umarni da a sujjada wannan wannan guri yana ɗaya daga cikin wata ginin guraren da malaman munafikihu da na hadisi suka tace cewa suna daga cikin gurin da in karatun mutum ya zo yana karatun alkurani ya faɗi ya sujjada sannan kuma zai iya ɗaukar risina wato kenan ba sa tsallaka aya ta alkur'ani ba sa kin gaskiya wato kina a cikin littafi su wabukiyan kuma suna kuka wabukiyan suna kuka bayan sun faɗi sun tara kuma suna wato kenan kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in za ku karanta alkur'ani to ku yi kuka fa in lan tabaka fa tabaku in ba za ku iya kuka ba ku kakalo shi ku kakalo kuka ku sabarwa ku haka to mun matsalar shi ne ya shi ne muke da lokacin makaranta alkur'ani ballanta damu shi tadabburi a kansa har tadabburin ya samu wata kenan kuka jama'a akwai ayin da kai akan lamarin mu to sai mu saki nazari a kansa اللهم اجعلنا كما ناديت وتبارك كما توليت وبارك لنا في وصلنا من شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allah ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirye da mu da shirye da ke cikin Allah ka ba mu ikon aikatawa Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan iyayen iyayenmu ka ji kan malamanmu da malaman malamanmu Allah ka sa mana albarka a rayuwarmu harkokinmu na sana'a Allah barkokin sarki ka sa masa albarka nomanmu da karatunmu na zamani da na addini Allah ka sanya masa albarka garinmu Allah ka sa masa ni'ima Allah barkokin sarki muna roƙonka duk abin da zai daga mana hankali Allah ga mu gare ka muna kawai kuka gare ka Allah barkokin sarki ka mana maganin sa ka ba mu imani mai tabbata wanda suke makirci a gare mu da addininmu ubangiji Allah ka tattara makircin nan ka ninka shi ka mayar musu da wata kina kansu ka tsare mu wanda ka tsare na gaba wanda suka zo gaba gare mu ka shirya da mu akan hanya madadiciya ka karbi wato kenan ibadar mu da wato kenan addu'o'in mu da kuma ayyukan mu gaba daya na alkhairi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين